الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه littafi na ɗaya amma a nan almukarrar alkamis wanda yake waɗannan manyan malamai guda uku suka rubuta a shekar dr ahmad bin ali sayar mubarak a shekar dr abdullah bin abdullah sannan a shekar dr abdullah bin abdulmuhtin rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala a yau za mu tashi dangane da bayanin a taklif menene ake nufi da takalifanci a cikin usulul fiqh akwai abin da ake kiransa responsibility to menene responsibility din nan islamic responsibility daga wani lokaci ne yake farawa waɗansu ƙa'idodi ne ko waɗansu sharuɗa ne ake ƙoƙarin kiyayewa tun da a can baya mana bayani hukunci ya kasu kashi-kashi akwai na dole akwai wanda ba na dole ba wato dole wajen aikatawa dole wajen bari ba dole ka aikata ba ba dole ka bari ba da wanda aka baka dama option an baka zaɓi sannan da abin da yake rukuni ne da abin da yake sharaɗi ne da kuma abin da yake hana aiwatar da abu idan ya faru to duk akan waye ne ake maganan nan wane ne mukallaf abinda yake so a fayyace mana kenan tunda musulunci gashin nan muna da yawa maza da mata da manya da yara to su wane ne hukuncin Allah yake hawan kansu su wane ne hukuncin Allah baya hawan kansu saboda ba taru aka zama ɗaya ba a taklif luga a lugar larabci abinda ake nufi da taklifanci shine ilzamu ma fihi kulfa a lazimtar da abin da yake wato yake da tabaibayi wannan an ce mutum an lazimtar masa da shi to zai takura shi wannan shine daman takalifanci wal kulfa al mashaqqa abinda ake nufi da al kulfa al mashaqqa wahala domin duk abin da aka ce maka sai kayi ko sai ka bari to yafi takura ka akan ayi shiru a kyale ka in an yi shiru an gyale ka ka aikata bisa ganin damanka to sai ga kana yi koyaushe amma idan an zo an ce maka ka yi to ba za ka yi ba yanzu kun ga muna buga misali da ko irin sadakan nan da ake bayarwa na naira naira goma goma ne ko ko naira ɗari ɗari ne naira ɗari ɗari yanzu da ake bayarwa ko ɗari biyu yanzu da za a ce a nemi taimako sai ga wani ya fitar da wata yageggiyar naira ɗari biyu ba a ma ba da ɗari ai ina jin goma goma ne da hamsin hamsin da ashirin ashirin ina su ne na ledojin na wanda ba su yagewa sosai sai mutum ya fitar ya jefa da yanzu ba ba naira ashirin zai saya maka goro ne a inda ke zama a majalisan ku akwai goron naira ashirin akwai goron naira goma amma very simple mutum zai dauki ko hamsin ma ya jefa da wata ranar kwamitin masallaci suka zo sai su ce to kenan wanda suke sallah a gaba gaba da Allah akwai wani taimakon da ake so an dora ma kowa ya bada naira hamsin hamsin to mai yawa da farko ba za a yi gunaguni ba an sake dawowa na biyu wani zai ce ina dai sallah nake a gaba to na fasa sallah a gaba barin koma baya mai yiwa da ba dora masa ba in ya ga dama zai dora ma kansa ya ce to ni duk sati barin ba da kaza duk da haka duk mutumin da ya ɗora wa kansa wani abu shaidan shiga yake yi yasa ba cika son alkawari ba ba cika son kai alkawari ka ce kaza ba ku lura da yawa waɗanda suke alkawarin za su ba da kuɗi ba sa iya cikawa sai dai kawai in kayi niyya ka yi ka ja bakin kai shiru saboda shaidan shigowa zai yi to haka ma ta kalifanci hukunci na shari'a in ba dora maka ba kana da walwalanka ana dora maka kuma sai ka fara gunaguni shine almashaqqa hmm ka dubi samarin mu zaga kowa yana walwalansa ya sa mai kyau ya ci mai kyau ya rike waya mai tsada babansa yana fama da cefane ya rike waya mai tsada yana ta walwalansa shi yana ganin duniya ba komai ba ne ana makala masa wata ka ba shi wata uku wata uku ko shida zai ka kwatanta shi ka yi comparing ɗinsa kafin auren nan da kuma bayan aure da watanni uku ko shida ka gani saboda akwai abubuwan da zai kallafa makansa inda yana fitowa ba hula ya tashi ya yi sanarwa to yanzu ko ya manta hulan zai koma ya je ya dauko nan zo karatu tsakanin magariba da isha in ya zauna baya motsi a da amma yanzu yana gama saitawa sai ya kama hanya ya fita abinsa sai dab da za a sai zo yana gwada muku lokaci da sauran minti uku bai ma san yana haka zaya ba misali ke to haka ne wato da yana cikin walwalansa yanzu kuma waɗansu abubuwa wanda za ka samu fa ba dole ba ne ma zai ga duk a takure yake to wannan shine ake kiransa taklifanci wa zalika anna ma la mashaqqata fihi la taklifa fi duk abinda babu wahala a cikin sa to babu kalifanci taklifanci a cikin sa eh taklifanci ba kalifanci ba na'am amma fil istila amma ga istilahin malamai fa huwa khitabu shari' shine maganar shari'a lil mukallaf wanda ta yi ga mukallafi baligi mu da hausa mun fi fassarawa baligi alhali baligi din ɗaya ne daga cikin ƙa'idodi in kuma ka ce za ka fassara da tsaguron hausa ba zai fassaru ba sai dai ka ce mukallaf haka duk malamai suke fala amma mukallaf ɗin kalmar larabci ne wanda aka kallafa masa maganan shari'a ga wanda aka kallafa masa bi amrin au nahyin da umarni ya yi ko da hani ya bari damar shari'a haka take ɓangarori guda biyu ne ɓangare na ukun ba cika ambatansa ba saboda mai saboda you have option amma an ce maka ka yi kafin ba ka yi ba ka saba in an ce ka bari in fa ba ka bari ba ka saba amma wanda za a ce maka ganin damanka ne shi kenan misali yanzu kamar breakfast na safe breakfast da safe kana da zaɓi yanzu a gidan ku an yi dumame kana ya ce yara da Allah ku cinye dumamen ka fita an ka ga dama ka samu mai kyau ka abin nan ka ga dama ba ka zauna da yunwa ruwan wa wannan ruwan cikin ka ne ka gani saboda me saboda shi mu ba ne duk abin da yake mu ba to baya karkashin amrun au nahyun ta kalifanci ya fi ta'allaka da amrun au nahyun saboda su akwai takuri a ciki sai dai su ɗin ma akwai babba akwai ƙarami sai yasa in kun kasa su amrun babba da ƙarami na hayun babba da ƙarami mun samu guda nawa guda hudu kaga abin da babu a ciki shine mu ba a cikin aksam alhukum at-taklifi fal amru kaga umurni in kana jaziman idan ya kasance tilas ne fal wajib ya zama wajibi wa in kana gaira jazim idan ba tilas bane fal mandub to mustahabbi ne abin so ne wa kazalika nahyu haka ma shi ma hali in kana talabar tarki jaziman idan neman bari dole ne fal muharram ya zama haramun wa in kana gaira jazim fal makruh idan ba dole bane to ya zama makruhi to wannan ina ganin bayanin ya shiga sai kuma shurutul mukallaf sharadi na ko sharuda na shi mukallafi wanda aka kallafa masa yushtaratu fil mukallaf shartani anan sharadi guda biyu ne kacal domin su suka fi kowanne muhimmanci wanda ya hada kowa da kowa al-awwal na farko an ya kuna baligan ya zama baligi saboda haka kun ga yara da kuke gani duk yan rakiya ne duk yan rakiya ne sai na sagira saboda yaro karami gaira mukallaf فإن صغير غير مكلف لقصوره عن معرفة الله تعالى saboda takaituwansa gabarin sanin Allah shi bai san Allah ba ya san Allah yadda ya kamata ba eh saboda haka ko sarkin garin su ne ma ko gwamnan su ne yazo shi bai san shi ba sai dai kawai in yaga wani jami'an tsaro sun yi yawa ya ce ya na ga masu damara eh ko yaya kaza kaza saboda me saboda shi bai waye da wannan ba ko in ya ga wani da tulin rawani ya ce wannan wane ne in an ce masa sarki ne ai shine sarkin garin nan to can kuma da ya shiga anguwarsu sai ya sake haduwa da wani mai tarin rawani to yana zuwa gida zai ce ni fa na ga sarki sau biyu na gaishe a waje kaza na gaishe a waje kaza saboda tarin rawanin zai duba kafin ya zo ya wayo ya bambanta rawanin mai martaba da mai anguwa da ɗanɗale ko ni mai neman suna na'am saboda haka yaro karbi baya cikin abin nan sai dai su ana ɗora su ana yin tarbiyyansu a ɗora su akan hanyar da ta dace don su samu sauki ko sallah ma da aka ce muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji yana mumuni ma yara ne yana fitowa da su don a koya musu amma yanzu ai ba dole bane yanzu kamar wannan Jafar eh dole ne ya sallah ɗayan kaga dubu ɗari ka san dubu ɗari ba ka san dubu ɗari ba yanzu ana ba shi dubu ɗari a ce kai gidansu wani fahim ya tare shi a hanya zai ya kwacewa ya je ya ce an ban kuɗi da yawa in kawo kuma baban zai ce ina ina wanda ya karɓa mu bi shi ina yi ko wanda ya karɓi dubu ɗari ya riga saboda ya san menene na gani amma ana zuwa da su masallaci suna zama a masallaci suna abin nan to za su koyi ɗabi'u masu kyau sai ga mutum ya saba wanda in ya zama masa dole cikin sauki zai aiwatar shi yasa yanzu kana saurayin ka ringa sadaka da kyauta ka ringa daukan da wainiya eh ka kawai in ka ga waɗansu tsofi ko menene ko dangin ka ko ba dangin ka ba ka ringa daukan da wainiya don gara ka fara kafin ya zama maka dole in ka riga ka saba shi kenan amma kana zaune a gidanku kana samun kuɗi in aka yi abincin da ba daɗi ba za ka ci ba in an yi mai daɗi ka ci in an yi wanda ba daɗi ba za ka ci ba ka je waje ka kashe kuɗinka ko alaramma ne kai ya kamata ya karin gaba da na cefa ne wai a shagon ba ku samun komai ne kuna samu wannan ba da wani nake yi ba fa to haka yake yi ran da ya zama maka dole kaga cikin sauki za ka iya warwarewa a sani na biyu an ya kuna aqilan ya kasance mai hankali ya fahimul kitab wanda yake fahimtar magana kaga mahaukaci ba zai yi ba komai yawan shekarunsu mahaukata da za a ce mutuntun yana yaro ya haukace har ya kai shekara tamanin ko casa'in duk waɗansu Allah yana musu tsawon kwana ba su da hankali kuma sai ga Allah ya musu tsawon kwana to kaga shin an je lahira kawai za a ce masa ya wuce ne aljanna tunda tun yana yaro ya haukace bai warke ba har shekara casa'in yana hauka kwanan nan malaji wani yana ta neman masa magani bayan haukan sai kuma ya makance eh saboda haka ya makance yana babba da girmansa amma uwarsa ce take fama da shi to kaga wannan tun yana karami yake fama da shi kuma har ya girma ga shi mahaukaci ne kuma sai ya zo ya makance to sai dai alama na ga ba masu irin ma yawon nan ba ne don masu irin yawon nan ne wannan nan da nan za a je a buge shi ma ko a halaka shi yasa in ka ga waɗansu halittu kai sai ka gode wa Allah bisa neman da Allah ta'ala yi maka fa innal majnuna kun ga mahaukaci gairu mukallaf shi ba mukallafi ba ne li'annahu maslubu adatit taklif saboda sababbe ne ga barin sinadarin taklifanci allati hiya al wanda daga ciki hankali wato yana ciki wallazi la yafhamu al-khitaba wanda ba ya fahimtar magana la yumkinu taklifu ba zai yi kallafa masa ba li'annahu la ya'rifu ma kullifa bi saboda bai san menene aka kallafa masa ba saboda haka ko wani zaka yi ta masa bayani shi ma kafin ya gane daƙiƙi kenan to shi ma akwai inda dole ana daga masa kafa tunda bai fahimci abin ba balle saboda daƙiƙancinsa ya sa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to bayan an aiko manzon ma sai yayi bayani sun fahimta shi yasa babu wani annabi da aka aiko illa bilisani qaumi face da luga bilisan anan al-lisan shine al-luga yare ake nufi ba wai harshe ba wanda yake an ambaci to masu balaga suna cewa an ambaci wani bangare ne ana nufin wani abu daban ok mu ajiye wannan waɗannan sharuɗa guda biyu an same su ne daga hadisin rufi alƙalamu an ɗauke alƙalami wanda ba ambata ba kawai mai bacci saboda haka lokacin da mutum yake bacci shi ma bai da takalifanci ina fata an gane kun ga ba ambaci jinin al'ada ba idan mace tana jinin al'ada tun da ya shafe ta ne ai babu takalifanci a kanta tun da ana sallah ita ba za ta yi ba ana azumi ba za ta yi ba ayyukan ibada da yawa ba za ta yi ba sai daga baya bayan jinin ya ɗauke ta yi tsarki to kaga wannan a wani waje ne daban hakan mutum ya shiga takuri ya rasa gaba ya rasa baya ai babu takalifanci sai dai kai abin da ya sawwaka yanzu ga mutumin da ya makale a sama lokacin sallah yayi babu babu ruwan alola saboda yana sama yana reto ga kuraye a gindin bishiya in ya sauko za su cinye shi yana kan bishiya babu ruwan da zai yi alola to sai me sai taimama to babu kasan da zai taimama da reshe zai taimama faman ya sake reshe ya faɗo to kaddara ma ce ya yi taimama da reshe to ya zai tashi ya yi sallah ka gani to amma kaga ai ba koyaushe ba ne wani lokaci ne to shi yasa ba ambace su ba amma kaga waɗannan guda biyu duk yaro da bai balaga ba babu takalifanci a kansa yasa duk barnan da yake yi ba za a rubuta ba walau iyayensu su ɗauki laifi saboda sakacinsu wajen tarbiyya ko kuma kawai a ce community ne ya zamo hatsari amma babu mai laifi tunda wani lokaci mutum zai ta ƙoƙarin tarbiyyantar da ɗansa abu ya zo ya fi ƙarfinsa ya zo ya addabi community gaba ɗaya kamar yadda waɗansu 'yan shaye-shaye idan sun mutu iyayensu murna suke yi murna suke yi akwai wani ma da ɗansa ya addabe shi da abin nan a gabansa ya faɗa ya ce wallahi ya ce ba domin yana tsoron abin da zai je abin nan ba wallahi ɗan da ya same shi a kwance da wuka mai kaifi zai yanka shi ce kowa ma ya huta to amma yanzu mutum ya yanka ɗansa hukuma ba za ta bar shi ba in kaga hukuma ta barka to kafi ƙarfin hukuma ne ya kwarai da gaske da yanzu idan aka ce dan gwamna ne ya yi shiriri ta gwamna ya harbe shi mai za a yi ai ba abin da za a yi kowa ce wani sarkin yanka ya harbe abin na amma hakimi ne na farko tuɓe shi za a yi na biyu kuma to balle wani jauro daga yayu eh jauro ne ko sarki ne a yayu ka gani to haka ne balle a ce ga wani a ta gefe duk za a zo a yi ta bincike waɗanda suke kusa sun san dalili amma duk da haka hukuma kuma nan ne za ta shigo saboda neman tsaban fitina ‘yan sanda ma su yi ta cajanka sai sun maka tatat alhali yaro ya lokacin da ya addabe ka su ɗauki mataki tun da ya fi ƙarfinka su ɗauki mataki sun ki ɗaukan mataki kai ko kullu a kawo maka kwamfilan kullu a kawo maka kwamfilan kana da zuciya bari ka gama da shi to saboda haka abu na farko shine yaranta abu na biyu hauka ko rashin hankali to waɗannan suna daga cikin abin da suke soke hukunce-hukuncen Allah ma ma na ɗan adam ba na Allah ma Allah ta baraka wata ala ya ce babu ta kalifanci akan mutum na'am sai shuruɗul fi'ili al-mukallabi sharuɗan wato aikata abin da aka kallafa wa mutum يشترط في الفعل المكلف به أربعة شروط أكوي شروط أقودا هدو الأول نفرقو أن يعلم المكلف في مكلفي يسن أن الفعل المامورة سوى أيكن داك مسا أمني به دشي هو من جهة الله تعالى daga wajen Allah ne hatta ya tasawwara min huta'a har yadda zai suranta da'a wa Allah wallin tisala li amrillahi azza wajal da kuma kwatanta bin umunnin Allah to kaga kaman sallan asuba duk mai hankali ya san sallan asuba dole ne in bai fito ba ma ya san akwai matsala to amma wani kawai fitowa yake yi yanzu kaman yara kawai yana fitowa da su ne yana sallan asuba wani ma sai an ce ku tashi ku tashi in uban ya yi gaba sai ya sake kwanciya abinsa ya sun kaikaici lokacin da zai fito kawai sai ya tashi ana ribibi wani ma sai ya zo masallacin daga baya ba zai yi sallah ba dama wani ya ce maɗansa kullum idan ya zo sallan asuba ya ce kowa ya zo ya gaishe ni kafin ya tafi saboda haka lokacin da ya fita ya kira su sai su bari sai bayan an yi sallah kawai sai su shigo masallacin sai su gaishe shi sai kaga wannan shiriri tani shi ya zo masallacin shi bai yi sallah ba daga baya ya zo kawai gaisuwan zai yi wato ya yi sallah ke zai juya kuma ya je sake komawa ya kwanta abinsa sallan ta sha kenan sai kaga wannan yana yake da hankali ai ba da hankali ba da natsuwa to shi yasa aka ce ta kalifanci bai hau kansa ba amma mai hankali a'a الثاني نبي أن يكون الفعل المكلف به aikin da aka kallafa ya zama ma'aluman sananne lil mukallafi ga wanda aka kallafa masa hatta yumkinahu alqasdu ilai har ya samu daman tinkaran aikin li anna alqasda ila alfi'l almajhul la yasih domin mutum ya tinkari aikin da yake majhuli ne bai inganta ba wannan yayi kama da na farko bambancin su kawai wannan shine al-ilm to al-ilm kuma ba kowa ne yake da abun nan ba yanzu a tambaye ka meye dalili na fitowanka sallah asuba menene dalili na sallah asuba dole ne a kanka ba kowa ne zai fada ba to amma dai ka samu mafi karancin ilimi sallah asuba dole ne ka tsaya a nan ina dalili sai ka ce ku tambayi malam shine ya san dalili kawai ya fi sauki الثالث نوك أن يكون الفعل المكلف به معدوما wato ainihin. aikin da aka kallafa wa mutum ya kasance babu yutulabu ijaduhu wanda ake so a samar da shi li'annal mawjuda domin duk abin da yake same mai yastahilu ijadu ba zai yi kuma a ce a sake samar da shi ba fa yastahilu taklifu bi fa yastahilu at-taklifu bihi saboda haka takalifanci ya ya ba zai yi ba kenan to wannan ma akwai dan sarkakiya amma abin da yake magana shine yanzu kamar sallah asuba mutumin da ya sallah asuba kuma sai a ce sake sallah asuba sai dai kawai in kana da yara a gidanka baka yadda ba za ka ce to ni sai kun sake ko ka ce ma yaro kayi alola ya ce e na yi ya laga kafan ka fari to ban yadda ba sai ka sake amma a shari'a already in aka ce ayi alolan yayi alola ai kenan ka sake ya sake ai bai taso ba to amma kawai da yake kaga farin kafa eh mu a da lokacin sanyi in aka ce mu je mu yi alola sai mu je mu shashafa abin mu ko mu jiga kafa muna wash wash wash wash sai mu jiga kafa ido kuma mu murkusa mu murkusa an kadan ɗibi ruwa haka ko da yake karin fala kuma wani yaro ya dauka shi ba ya sa ruwa a ido kawai a ido sai ya shafa fuska kun yi alola mu ce mun yi saboda kana ganin taɓa ruwan aiki ne to amma yanzu da yake ka gane cewa fa in ba kai alola mai kyau ban kaje lahira casa ka za a yi ruwan ma yana da sanyi za ka yi alolan har ka gama ma kai ka manta da sanyin saboda kana tunanin annoban da ke gaba ko azaban da ke gaba to shine bambanci na'am arabi na hudu an yakuna al-mukallafu bihi mumkina abinda aka kallafa maka zai yu in ba zai yu ba to fa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma fa banda wanda ya tara mata da yaya kwarai da gaske to ai shi ya tsokano shi ya zo Kano mutum ya tara mata da yaya ya ce ba zai iya ciyar da su ba to me yasa ya tso Kano ya tara yaya da mata ko ya tara mata da yaya da lokacin da aka yi masa tayin wata bazaura daga gadau ko daga ina ne ya ce a'a ya ce na gida na ma yana fama da su ya haƙura eh to ka ga ba dalili bane ba dalili bane shine abin da ake magana tunda kar mutum ya ji wannan kulli ya ce to ai ba zai ai yanzu tattalin arziki kaza tattalin arziki kaza wannan duk ba hujja bane tunda ka je nan kai aure ka je din kai aure ka je can kai aure wani ma fa ba ƴaƴa yake da su ba matan ne daban-daban mai yiwa ma suna da gidaje daban-daban amma ba zai iya ciyar da su ba kuma wata bazaura tana cara zai amsa eh to akwai matsala bi haisu yastati wa al-mukallaf al-itiyan bihi ta inda shi mukallafi zai iya zuwa da abin da aka kallafa masa amma idza kana mustahilan amma in ya kasance ba zai yiwu ba fa innahu la yasihu at-taklifu fi to wannan ba a kallafa masa ba yanzu misali mafi sauki shine akan zakka zakkan kudi a yanzu a kiyasin da ake miliyan goma sha hudu amma na ga malamai sun fara maganganu a kai saboda yadda naira take wargajewa dinari ana lissafi da dinari shine wasu suka ce a dawo dirhami dirhami karfinsa bai kai na dinari ba miliyan goma sha hudu in ka mallaki miliyan goma sha hudun nan sai ya shekara guda ya yi wata goma sha biyu kudin nan bai ragu ba duk wanda ya mallaki miliyan goma sha hudun da ya shekara guda kudi bai ragu ba dole ba da zakka zai zama a cikin masallacin nan masu ba da zakka mutum nawa ne ka gani ya kaga ba su da yawa dokta na ganin kana ciki ko ka gani eh to nan kaga duk sai mun za mu bata cikin ribibi duka za mu bata cikin ribibi miliyan sha hudu shekara guda to kaga in aka zo ma ana wani zai ka ce da Allah malam karba kai dogon bayani yawwa ni a shekara guda ma miliyan ɗaya ma da ƙyan nake samu wannan bayani da Allah a bar shi saboda kai bai abin nan ba amma kaga wanda shi ya wuce wannan zai tsaya ya saurara ok miliyan sha hudu idan ya yi kaza zai nemi karin bayani yana neman bayani don ya fahimci yaya abin yake don ya san hukunci ya hau kansa amma kai kan tarewa ma za ka yi ka ce malam da Allah mu wuce wannan waje kawai mu shiga maganan azumi wannan shine muke ciki to ga maganan tafiya aikin haji inda za ka je aikin haji daga Najeriya deposit ɗin da za ka fara sawa miliyan takwas da dubu ɗari biyar shi ya sa wani ana maganan aikin haji da menene zai ce wannan ba namu ba ne shi ma gaba zai yi abinsa kawai saboda duk hidimansa a shekara baya wuce dubu ɗari biyar kuma ba a dunkule yake samu ba duk yanzu ka sa masa naira dubu ɗari biyar ka ba shi sai ya kwana uku bai bacci ba dubu ɗari biyar saboda kaga shi ba zai saurari bayani akan wannan ba ta kalifanci bai hau kansa ba amma kaga wani ana ce deposit naira miliyan takwas da dubu ɗari biyar sai fara tunanin ina ganin bana zan kai mutane uku ko biyar 8.5 times 5 nan zai buga eh abin nan da manajan banki ka gani 8.5 times 5 yana gama lissafi zai ce babu damuwa sai ya rubuta ko ya kira abin da ya ce to ni ku ajiye mun kujeru guda biyar ga deposit nan na bayar sai kuma ya zauna ya rubuta sunayen abin nan kaga saboda shi ya wuce wannan waje to haka ne akwai abin da a takalifanci ya shafe ka kuma kana da dama akwai abin da ya shafe ka baka da dama saboda haka babu ruwanka ga azumi nan fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar to zai wahala mutun yayi tafiya yayi wata guda yana tafiya ana samu amma yana da wahala amma rashin lafiya fa azumin watan ramalana zai shigo mutum bai da lafiya ba iya tabuka komai har ya fita bai da lafiya to kaga ai azumi bai zamo dole a kansa ba shine abin da yake magana fa innahu la yasihu taklifu bi sai al'asila mun gama da wannan bangare sai bangare na biyu zaman littafin na yana da bangarori guda biyu bangare na farko shimfiɗa menene alhukum menene aksamul hukum da sauran abin da suke da alaka da wannan bangare na biyu kuma al'adilla a shari'iyya waɗannan dalilai na shari'a ƙur'ani hadisi da kuma ijima'i da kiyasi da sauransu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk